محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة بركة مرساك سادوا أولا ببما سلاكي مي البركة شيء بير سنة masallacin babban malaminmu da shi anguwar hausari a layin kasuwa na monday market a tsakiyar birnin garin maiduguri birnin shehu a jihar borno ta najeriya a yau muna yammacin asabar uku ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa birnin madina shekara ta 1444 wanda kuma zo daidai da yammacin 24 ga watan uku miladiyar annabi isa da maryam shekara ta 2023 muna cikin sura mai albarka suratul anfal ita ce sura ta takwas a cikin jerin suran alkur'ani mai girma yardar Allah a yau za mu tashi akan aya ta 24 faɗin Allah mai girma ya ayyuhal ladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu bil fadlil azim muna roƙon ubangiji Allah ya mana mawafaka da abin da zamu karanta a cikin wayannan ayoyi masu albarka kafin malamin fara karatu aya ta 29 ko aya ta 29 aya ta 29 insha Allah kusuran harshe Allah ya gafarta mu kafin malamin fara karatu akwai tambayoyi kaɗan kamar haka mai tambaya na farko yana cewa malam jiya kayi bayani a kan ha'inci shin ya hada da komai da komai ne ko mata da yara kadai ake nufi ha'incin da Allah yake nufi ya kai dan uwa ayar muna tafiya da ita ne a gurguje a dunkulance a jumullance a turance amma kace zamu yi bayani ita kadai ta ake mu tafsiri يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله يتمي والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم يتتعلمون ولا تخونوا الله إن أبوه ندداما وأن أنكتوا تفسيري ainihin ayar ta sauka ne akan wani sahabi Abu Lubaba wanda jiya na kama sunansa ban yi dogon bayani akan sa ba manzon Allah ya aike shi zuwa kabilar Bani Quraiza wakila aka ce manzon Allah da ya aike shi sai suka yi nuni zuwa gare shi cewa za su kashe shi shi ma sai ya nuni gare su da abin da manzon Allah yake nufi zai zo zai yaƙe su to kaga wannan ha'inci wakila aka ce ana magana ne ayat ta sauka ne akan Qa'ib ibn Abi Balta'ata mutumin da manzon Allah ya yi nufin zai je Makka sai ya rubuta wasiƙa ga mutanen Makka dan ya fallasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa manzon Allah zai zo ya yaƙe ku malamai sun ce shi kuma ya halarci yaƙin badar tunda ya je yaƙin badar ba ƙaramin mutum bane a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ayar nan ta sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambaya wane ne ya rubuta wasiƙa kowa sai ya shiru bayan manzon Allah ya tura sayyidina Aliyu da Abbas yace akwai wata mata mai suna Jaradatu yanzu aka ta tafi da wasiƙa wani daga cikinmu ya fallasa mu yana so ya fallasa asirin inda zan je manzon Allah a ɗabi'arsa in zai je kudu maka tana kudu da madina maganan da nake yanzu haka to manzon Allah sai ya gaba dan ya ɓadda sawun inda zai je dama alharbu khudu'a yaƙi ɗan zamba ne manzon Allah da ya gabar ya gabar ya gabar aka ce to manzon Allah ina zai je sahabbai wannan ya tambayi wannan ina zai je daga nan zuwa madina da yayi gabar mu san wani birni a nan kusa ba manzon Allah sai ya yi da sansani a wannan wajen to nabin sa in aka huta in aka dirkaci maka kamar yanzu in za ka je bama daga nan wanda yake wancin gefen ya fi ga kusa da bama a kan nan wana gana magana wanda yake muna ya fi ga kusa da bama a kan nan kamar haka ne misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan sahabi ya rubuta wasiƙa gashi gashi kaza kaza kaza manzon Allah da ya tura sai da na Aliyu sai ya samu matan nan tana tafiya sai ta mata ce ba mu wasiƙa sai ta babu wasiƙa a cikin kayana babu takarda sai ta ba mu wasiƙa sai su shiga kayana nan ku duba suka duba kayanta babu takarda a shi suka duba duk wani abin da za a duba dan adam zai iya koya abu babu shi sai abba ce shi kenan sai mu koma tun da babu wajena sai ce haba abba haba ya kai bakwa na abba ya ce dan amina zai faɗi magana kuma ta zama ƙarya ya kai ya zaro zirfiƙar ce ce mata dubi nan kawo takarda ko da fili kan yin kai manzon Allah sai da a ku yi haƙuri za a kawo wajena maza suna magana akwai wasa ne a nan wajen darjar kau da kanku sai suka kau da kanku suka matsa gefe ta warware gashin ta ashe a cikin kasa saboda larabawa suna duhun gashi ba irin gashin mutanen mu ba a da mai ana jin shi ana karawa ana wasai ba irin wannan gashin ba sai da kire wasiƙa sai ta basu sai kalle abbas sai ma ya kalle shi sai suka ce sadaka rasulullah nan da nan sai suka zo da wasiƙa manzon Allah sai ya daga takardar haka a hannunsa sai ce wa ya rubuta wannan wasiƙar kowa ya shiru wa ya rubuta wannan wasiƙar kowa ya shiru manzo Allah ce wallahi wanda ya rubuta in bai tashi ba jibrilu zai daga shi jibrilu sai ce ai ga nan a kusa da kai ya rasulullah kadibu sai tashi yana rawan jiki yana makyarketa yana rawan jiki sayyidina Umar sai ce da'ani adribu unqahu ya rasulullah ka bar ni in sare wuyan sai yanzu yanzu nan ya rasulullah manzo Allah sai ce ala rislika ya Umar isannu a hankali ya kai umar ya ce ayo shi wannan mutumi shahida badarin ya halatta yakin badar ya ce masa wa ma yudurika wane ne ya sanar da kai la'allallaha ittala ala ahli badarin fa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum yace wa ya sanar da kai ko wannan mutumin ya je yakin badar yace mutanen da suka je yakin badar su 313 innan daga yau Allah ya saukar musu da garanti su aikata duk abin da suke so an yafe musu a bayan ƙasar duniya. To haka shi wannan sahabi yana ɗaya daga ciki. Ya tashi yana kawo hanzari ce ya Rasulullahi ba duk na yi ba. Wallahi akwai mata na, akwai iyalai na, akwai kaza na, akwai kaza na. Sai ya ce ka zaɓe su akan Allah da manzansa. Sai ce wallahi ba duk na yi ba ya Rasulullahi. Sai ayin ta sauko ya ayyu الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وقيل أكتب إيه لكتب منافقين يا أيكا وإن أوانسا shi kuma musulmi ne amma shi munafiki ne kaga akwai munafikai a cikin sahabbai akwai munafikai wanda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai hijira kamar Abdullahi ibn Ubay ibn Salul za a nada shi shine sarkin Madina ran da za a yi bikin naɗi manzan Allah kuma ranar yake shigowa garin Madina. To manzan Allah ya shigowa za a naɗa. Akwai sarki kuma? To tun daga nan wannan hakkada da kyashin da gaba sai ta shiga tsakaninsa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya zo yi mu baya da manzan Allah amma yana jin haushin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya yi ta jako, ya yi ta kwafa, yana so ya kashe annabi. Har masallaci ya gina masjidin Jira dan ya je manzon Allah ya shiga manzon Allah ya fada a ciki Allah yana cewa ala shafa jurfin Allah tace hari fa nahara bihi fi nar jahannam shi sai ya je afka da shi a cikin wutar jahannam sannan sun kulla abubuwa da dama munafiqan nan suna nan sojin 30 da wani abu to kaga wayannan munafiqai suna nan wanda Allah ya zo ya fallashe su daga baya amma daga farko ba a gane shi ba kai asalin yakin Uhudu ma an kun duba da manzon Allah ya bada shawara su suka su suka zaburar da yakin a fita kawai a fita kawai ya za a yi ma a zauna daga da gaske ake za a fita sun da kai mu fa wallahi muna da uzuri wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza suna zamewa yanzu ku zuwa yakin nan za ku ku yan kadan ku yan kadan manzon Allah kuma ya riga ya fita sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shine sadaukin sadaukai annabin annabawa shugaban duniya da lahira waye ake zai tsaya gaban manzon Allah ya galaba a kan babu shi a fadin duniya kaf gaba manzon Allah kawai sai ya fita yake ta abin da ya rika faruwa kenan suna cutar da manzon Allah cutuwa ba kankani ba manzon Allah ya yi haƙuri da munafikai sai da Allah ya saukar da sura musamman sosul munafiqun da kuma cikin sosul nisa an yi magana akan munafiqai bashirul munafiqin bi anna lahum azaban alima har zuwa ƙarshen wannan sumunin gabaki da duk akan magana akan munafiqai a ƙarshe Allah yana cewa inna munafiqina fi darakil afsali minan nar su munafiqai sun tabbata cikin ƙasan ƙasan wuta to sura guda aka saukar tun daga idza ja'a munafiquna qalu la shahadu innaka la rasulullah duk akan munafiqai in manzon Allah ya fito ya mun ce ya rasulullah bismillah ya rasulullah wallahi muna son ka muna biyo da kai a ga duk ƙarya ne Allah ce wallahu yashhadu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah ce Allah ya shiga kai ina tabbas kai manzon Allah amma wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah ya san kai manzansa ne amma Allah ya shaida tabbas munafikai ƙarya suke Allah ta ittakhadhu aymanahum junnatan sun kiran tsaran tsansu a matsayin garkuwa fasaddu an sabilillah wannan shi ya tsare ma'ana ya tsare su gaba da bin tabarkin addinin Allah har yanzu aka ga mutum abu kaɗan ya ce wallahi kaza wallahi kaza to ka tuhumi imani mai imani baya rantsuwa ko kasuwanci kace abu kaza kaza ne kawai wannan kudin sa kaza wannan kaza ne aka farashin sa yake ko ka juya za ka tafi ba zai kira ka ba a malam zo mana dan gara wani abu mana wannan ba mai gaskiya bane kamar ka da shi ka je wajen wani mutum da bane Allah ce ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun ya Allah ce zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa bi'a ala qulubihim fa hum la yafqahun wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma'a li qawlihim ka'annahum khushubun musannada يحسبون كو يحسبون كل سيئة عليهم هم العدو فاحذرهم التي قاتلهم الله أن لا يؤفكون التي اتخذوا أيمانهم قاتلهم الله أن لا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ولووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون التي سواء عليهم استغفرت لهم هو استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم الله تأهولي لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعظ منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون هذا ذكر أن أكم منافقتك يا مجالا لأنكم الله سيقار سمجالا ذكر دنيا ترد يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم والنظام ذو تنبيه أكنت عندما إن شاء الله عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون هذا ذكر أن كم نمي karin ubangiji Allah ka tsare to dan haka ha'inci abu da yawa ne ya tattaro duk wani aikin da aka baka kake ha'inkar wannan aikin kai ha'inci baka zo akan lokaci kai ha'inci na daya kai malami ne baka je akan lokaci ba kai ha'inci ka san aikin ka lokaci kaza ne kake zuwa kai ha'inci kai jami'in tsaro ne kai dan agaji ne kai menene lokacin da aka ɗiba ka san lokaci kaza kake zuwa kai ha'inci kar mu ɗauki wannan akan mutanen da mutanen da suna cikin tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun yanzu za mu yi alƙawari za mu taru za mu yi meeting karfe hudu amma wallahi hudu ba za mu zo dukkan mu ba za mu zo ba sai karfe hudu da minti goma mai kokari kenan zuwa hudu da ishirin zuwa hudu da rabi zuwa saura biyar saura sannan karfe biyar saura minti goma sannan za a fara meeting kuma muna da awa da musulunci wani lokaci ma muna da awa da sunna ina sunna take ina musulunci take wannan ha'inci ha'inci haka an kai alƙawari kace zan baka sai ka hana shi ma ha'inci ne ko ba zan baka ba sai ka bayar ha'inci ne ba zan je ba sai ka je ha'inci ne ko na ki sai ka ki ha'inci ne duk ha'inci abu ne da yawa ja ku jama'a kai ma'aikaci ne kar na ƙara wani abu da biyo ha'inci kai mai aikin hannu ne estimate ɗin da kai nan wajen rodi arba'in ne zai isa sai kasa rodi hamsin da biyar har inci kai in aka ba ka kuɗin hamsin da biyar sauran me za ka yi yau da haka ake yi in aikin fenti kake ma haka ne sai ka ƙara in aikin sikiridin kake sai ka ƙara in aikin tayin ne sai ka ƙara in pop ne ma sai ka ƙara in menene ma sai ka ƙara duk kowa sai ya ƙara duk wannan ƙarin menene ha'inci wallahi da ake dukkan mu za mu daina ha'inci mu tsaya akan tafarkin Allah wa Allah wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma albada amma kowa ha'inci ya masa yawa akwai ha'inci da ya wuce baka ga dan uwanka da mota da ni'ima kana jin haushin sa ba ka ba kai ka bashi ba Allah ne ya rufa masa asiri ya bashi amma ranka baya so ha'inci ne ka daga hannu ka roƙi aliyan kabira sarkin da la ta'khudhu sinatun wala nawm wanda yake jin addu'ar mai bacci ma ballanta na farkace ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li waliyu'minu bi ko waliyu'minu bi la'allahum yarshudun to duka wannan ha'inci ne ha'inci abu ne da yawa haka ha'inci tsakanin miji da mata baka cefa ne a gidanka baka kyauta wa iyalinka baka da lokacin zama da iyalinka kai hira da ita ka daime mata kewa ka ji damuwarta ka ji matsalolinta wannan ma ha'inci ne wani kawai banda gaji masar ba abin da ke ba matarsa sai kuka shi kuma in je kawai malam banda indomi da kwai ba abin da ke ci haka ne ha'inci ne wani in dai kafinta ne ma haka ne ba za ka buga kusar da kyau ba ko ya goge ma haka haka haka wasu masu gini mana da suka zo suka rinka abin gini mana a karkace mana sai ce wai wajen ne wai babu sakwaya sakwaya kai ne za ka yi sakwaya ko gini ne zai sakwaya wa zai sakwaya shi zai yi ko kai an sa ni wakilci na zo na ɗauko ka kai kuma an zaka yi min mai kyau ka fudda ni kunya kuma sai ka zana a kwana ka zo da ha'inci ne kuma yadda mai kyan wanda ya tsaya yayi mai kyau ladan da za a biya shi kai ma da kai ma da kyau haka za a biya ka kuma hisabin ka yana nan a wajen Allah wallahi akwai haƙƙin da ya wuce wannan ka bata dan uwanka musulmi rai da gangan ka bakanta masa rai da gangan akwai haƙƙin da ya wuce wannan ka san abin da za ka yi amma ba za ka yi ba da gangan kuma kana da awar kai musulmi ne ina musulunci yake a bakin ka akwai haƙƙin da ya wuce wannan ya ayyuhal ladina amanu la takhunu allaha war rasula wata kono amanatikum wa antum ta'lamun haka nan zagin shi a gabanni ha'inci wani kaji yana zagin shugaba ce mazinaci ne mashayi ne dan kaza ne ka ga lokacin da yake sha in ya kai ga tsara sai amma bulala tamanin wallahi a gaban shari'a in ya kai ga kotu alƙali ba ƙaramin mutum bane alƙalai wakilan Allah ne shi yasa in ka duba bahaja in ka je kotu ko zama kai ka daura kafa ka ɗaya kan da ya shari'a musulunci ya ba wa alƙali dama ya ce wannan mutum a kama shi a masa bulala ishirin ya halatta na dauke na don kayi reni a kotu haka nan in ka je fada nutsuwa za ka yi nutsuwa za ka yi to shi alƙalin ka kai masa tsara ka ce ranka daɗe gaji gaji wani ya ce mun ni ka zari da wanda aka ce wa shege da wanda aka ce wa ɗan iska da wanda aka ce wa ɗan banza da wanda aka ce mashayi da wanda aka ce masa mazinaci da wanda aka ce masa dan luwadi da wanda aka duk waɗannan inda da bai kai ƙara kai da kafa da sai ka nemo shedu guda hudu in ba shedu guda da tamanin za a maka kaga yau in aka yi maka guda da tamanin ai gobe wani ba zai fada ba aka daga ka aka aka yi maka kajama ina fata an fahimta kaga wani ba zai fada ba amma wannan ya faɗa a majalisa kuma kana azumi wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan shugaba ya zagi wancan kaza ya zagi wannan malami ya ce wannan malami bai iya ba wannan malami kaza shikenan kai kowa bai iya ba kai ne kai ya in baka san mutum a ranka bai iya ba wannan kai so shine ya iya rayuwar mu kenan a yau wannan ha'inci ha'inci ne ya ku jama'a to ha'inci abu ne da yawa ya kai dan uwa ya shafi kowa da kowa haka nan ƴaƴanka ka rinka kula da su in sun kwanta ka je ka duba su sun kwanta wane da wane yana gida ko baya nan ba wai sune zaka ce in kun dawo ku rufe kofa ba a kai ne zaka rufe kofa in kana da lafiya sai dai in baka da lafiya kuma ka san suwaye ƴaƴanka ka san tarbiyyar da ka ba su ka san ya gidanka yake sannan ka ce wane ka je ka rufe kofa in ya rufe kuma ya zo ya gaya maka baba an rufe kofa a yi addu'a ubangiji Allah ƙara kare mu amma ba wai kai ne zaka je ka kwanta ba ko yarka mace ko ɗanka namiji to in kun gama hiran ko a kulle gida ni na kwanta me kenan ha'inci ne wannan za a tambaye ka akan su kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati manzo Allah ta dukan ku masu kiwo ne kuma dukan ku za a tambaye ku kiwon da aka ba ku Allah ka sa dai muna ganewa da ya kai dan uwa zan barka akan wannan gaba saboda maganganu akan ha'inci yana da yawa wallahu a'lam sai mai tambaya na gaba yana cewa malam wani irin yara ne suke zama fitina ga iyayensu Allah ka kare yaran da suke zama fitina ga iyayensu suna nan da dama ya kai dan uwa sai dai mu roki Allah ubangiji Allah ka kare mu da irin su domin manzon Allah ya koyar da mu duk lokacin da zaka kwanta a gidanka na farko dai ka shiga da sallama na biyu ka yi addu'a in zaka kwanta ka kanta ayatul kursi kafa uku in za ka iya amana rasulu uku da ƙarja akun uku ulhuwa uku falaki uku nasi uku ka tattofa a hannayenka ka shafe duk jikinka da shi gwargwaron inda Allah ya baka ikon shafewa ka karanta bismika rabbi wa da'atu janbi wa duka arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fa hafazha bima tahfazu bi ibadaka salihin sannan ka kanta a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همذات الشياطين وأن يحضرونا جميعا حتى إيالان كذلك sannan ta kai kalmar shahada ka kwanta in sha Allah duk wani mugun abu ba zai same ka to in Allah ya kaddara kwanciya a cikin wannan kwanciyar kai da iyalin ka kai addu'a Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqata in sha Allah Allah zai baka da na kwarai na gari in sha Allah wanda duk abin da kace masa so ba ba to baba ikaza to baba ba gaddama insha Allah to ta haka ake samun ɗa na ƙwarai ya kai ɗan uwa abu na farko kenan abu na biyu ana samun yara kangararru in ka duba tun daga kisar annabi Musa alaihi salam ai ya haɗu da wani yaro shi da Haliru Haliru kawai sai ya bar kan yaron kawai sai ya fashe ya kai kai kai kai malam mana cikin tafiya yanzu kawai mana a ƙasar ta nafsan zakiyatan ko zakiyatan bigairi nan kai malam da karji da shay'an nukura malam gaskiya ka zo da abin imani kai malam yace ah alam aqul laka innaka lan tasbi amaliya sabara dama ban ga maka ba kai ba za ka iya hakurin bi na ba to sai ce mata ga sharadi da bai qala in sa'altuka an shay'in fala tas'alni ko fala tas'alni eh ba'daha qala in sa'altuka an shay'in ba'daha ولا تسألني ولا تصاحبني ولا تصاحبني قد بلغت من لدني ومن لدني كبرى an gane ko Allah take fantalaka hatta idza atiya ahla qaryatin listada ma listada ma ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama annabi Musa sai ta kara lauyi ta lutta khasta alayhi ajra aida ka zo da aida ka so da an ba mu da sai ka to shikenan kaga wannan ai ba laifi yayi ba dan akrama kallah da ka so wannan aikin da muka yi musu sun hana mu komai da komai a garin nan aida ka so kai ma da kare ida kun jinga ka da kamar wannan aiki yake to shikenan qala hada firaqu baini shikenan yanzu da rabon mu gari da baini wa bainika amma fa sa'unabbi uka bi ta'wili malam tasri alaihi sabra da sanin zan baka labarin abinda ka kasa yin haƙuri a kan sai fara sauran da kuka bi tawil malam tasri alaihi sabra na farko kenan ko da bi tasri alaihi ko Allah ya taimaka Allah ya taimaka sauran da kuka bi ta'awil bi ta'awil malam tasri alaihi sabra yace masa amma safinatu fa kanat li masakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha domin kuwa wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kulla sabilatin ghasba wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla sabilatin ghasba nabi nabi wa amal gulam fa kana abawahu mu'minain amma kaga yaron da kaga na kashi iyayensa mu'minain fa khashina sai muka ji tsoro an yudika huma kada ya rigaye su ya juya su ughyanan wa kufra dan shishigi da kafirci in ya girma suna son yaran duk abin da ya su ma haka za su yanzu ma ana samun irin waɗannan yaran in yaro ya zama ɗan bidi'a iyayen sa ma sai su zama ɗan bidi'a in yaro ya zama kaza iyayen mata ya zama kaza duk abin da addinin da yaron yake bi to ma iyayen wannan addinin suke zaba yanzu kaga ya zama ya juya su kenan akan addini ya dawo da su kan fitina yanzu wannan yaron fitina yanzu irin wannan yaron kaga za ka nemi tsari kar Allah baka ilimi dan kana cikin tafiya kana zuwa sallah ma da kai baba sallan nan fa na kakannin mu ne gara ka dina ka rinka huta baba a rage sallah daya kuma an baka baka ka tambaye ta yana Allah ka aqimi salata li dhikri shamsi ila wa nan baba ka eh gaskiya ne yaro wala huta kawai kaga shikenan to amma Allah ya sa ka dan yi karatu kaga shikenan Allah zai taimake ka da irin wa'annan yaran fitintunu ne ana samun irin su hagu yaro ya zama annoba a cikin al'umma ka gan shi ya zama yadda ya zama kamar yadda jiya muka yi bayani akai ba sai mun ƙara maimaita bayanin jiya ba to wannan su ake nufi da irin wannan yara amma ba wai yara haka ake nufi ba mataki na biyu kuma shine mutum yayi aure yayi ta aure yayi ta aure ya aure kamar mata hudu ya ta haifan ƴaƴa shi kuma ba zai iya sa su a makaranta ba zai iya control din su ba ka raka aure mace daya ka zauna da ita ita kadai ka tarbiyantar da ƴaƴanka kai kadai ka san Allah zai tarbiye ka wa'annan yaran da tarbiyar su kuma zaka iya daukan ɗawainiyar su zaka iya kashe musu kuɗi su yi karatu a makaranta ta biyan kuɗi private ina fata an fahimta ran da Allah ya hore maka kuma sai ka tsara wani aure da ita ma an ta haihu zaka iya daukan ɗawainiyar wa'annan yaran amma kawai ka haifi yaro shi kenan kai haihuwa ka sani amma yara ba sa karatu shi kenan sai dai a shiga nan a fita nan a faɗi nan baka san cin su da shan su ba da inda ko yaro sata yake ya kike ba Allah ubangiji ka kare wannan ba karamin hatsari bane ga uba kuma wallahi tallahi Allah sai ya tambaye kowane magidanci akan wannan dan haka shi ta Allah ya cewa wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna in ka duba a cikin fitinan nan sahabbai sun yi maganganu a cike da dama daga cikin haka kafa aya da inda Allah ya ce wala nabalu wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi da wannan ya kunshi abu da yawa sannan wa samarat wa bashirus sabiri kaga duka wannan jarraba ne sannan akwai ya ayyuhan allazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum wasu dukiyoyin su suke shigartar da su wasu kuma ƴaƴayen su ne wani yanzu idan yana da dukiya ba za ka taɓa ganin sa a wajen karatu ba yana da shi ya fi ƙarfin ya zo wajen wa'azi masallaci ma baya zuwa ya fi ƙarfin ya zo masallaci cikin talakawa ya yi sallah saboda shi yanzu shi attajiri ne yana sa kayan da baka sawa na shiga motar da baka shiga ana samun irin wannan to Allah sai ya hana irin wannan daga yau kaga duk mai imani Allah zai bashi kuɗi da kasaita da sarauta da menene amma wannan baya hana shi shiga cikin al'umma cikin talakawa a jeru da shi a cikin sahu a yi mu'amala a yi musafaha da shi a ci abinci kuma tare ana samun irin su da dama a cikin al'umma Allah saka musu da alkhairi sannan wala auladukum an zikrillah hakanan ƴaƴan ku kada su shagaltar da ku gaba da bin Allah ambatan Allah karar kan saboda mai saboda ƴaƴanka min kana nan hidima akan ƴaƴa kullun hankalin ga kan ƴaƴa Allah bi ya hana wannan to irin waɗannan yaran su ne Allah yake mana magana akai a wani wajen mai cewa inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim duka waɗannan fitina ne jarraba ne ana ba mutum ne dan a jarraba imaninsa a gani ya zai ya bauta wa Allah daidai ya kuma zai da abin duniya ubangiji Allah kare mu muna roƙon ubangiji Allah ka ba mu ƴaƴa zuri'a na gari dukkan mu Allah ka yi sare mana abin da muke nema na akai malam ne Allah ya ce wallahu a'lam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى وبنجي ما يجري ما يتوكايتي يا أيها الذين آمنوا يا قول أن تسكي إيماني دا الله دقا يو الله تأغيها مكي إن تتقوا الله إن دهار إن كنت قران الله قران الله دقاكي الله تيجعل لكم فرقانا Allah zai sanya a gare ku ma'ana zai sanya muku furqanan rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya. Allah zai sanya duk wani abu tsakanin gaskiya da ƙarya ku rinka gane shi, ku rinka fahimtar da hukunce hukuncen suke. An gane ko? Bayan da za a yi duk wanda ji tsoron Allah kuma ya zo ya bi ƙarya. In dai har ka ji tsoron Allah da gaske ne, ka fahimci addini da gaske, to ba za ka koma kuma baya daga baya ka yi ba ce kai yanzu ba kana tunanin ko kaza ko kaza ko kaza ba idan Allah ke in dai har kun ji tsoron Allah da gaske to ya Allah kun furqana Allah zai sanya muku rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya ku gane su gabaki daya sannan wa yukattir ankum sayyi'ati Allah zai kankare muku munanan zunuban ku gabaki daya wa yaghfir lakum Allah zai gafarta muku zunuban ku duk wani kusakurai da mutum yake aikatawa Allah zai yafe shi ƙananan kuskure kallo magana ba tare da ka sani ba sabar da baka wani abu haka dai ƙananan zunubi allamama da duk Allah zai yaji maka wayannan abu ana ga yawa sahabban manzon Allah sahabbai ƴan gatan Allah su sahabbai dama ba su da zunubi ga baki dai Allah ya yaji musu dukkan su suna cikin radiyallahu anhum wa radu an Allah ya ba su aljanna Allah ya yarda da su su ba sun yarda da Allah kuma Allah ka yarda da mu gabaki daya Allah sai yake wai gafir lakum sannan kuma Allah zai gafarta muku zunuban wallahu dhul fadl al azim lalle Allah shine ma'abocin falala falala kuwa wacce take mafi girma in kana neman falala ka nema a wajen ubangiji menene babbar falala shine aljanna ya ake ake samun aljanna ya ake ake samun aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake li kulli shay'in ariqun wa tariqul jannati al-ilm kowane abu yana da hanyar da ake bi a samu shi kallon turmi idan ka duba kowa a cikin wannan hanyar da ake bi a samu aljanna ita ce hanyar neman mai neman ilimi duk wanda yake neman karatu wannan yana so ya shiga gidan aljanna amma kaga mutum ya kama hanyar kasuwa me yake so ya yi kuɗi yake so yana so zan mai kuɗi in ga mutum ya kama hanyar asibiti ba shi da mai lafiya lafiya yake ne in ga mutum ya kama hanyar can ba gara tun banka ta kuma zai hanyar ina ya kama ka za ko zai je siya kowa da abin da zai je yi nema ina fata an fahimta in ga mutum ya kama wannan wajen tausan zai hakan ga mutum ya kama hanyar bola nan ina zai je wajen baka da ka gyaran mota zai je ko gani ga gani gyaran mota zai je kaga haka Allah ya kaddara rayuwar ku wannan gadan don haka amma kana neman falala kama Allah in kama Allah falala ta kare fala shi ne alkur'ani ka da ce alkur'ani ka fanci alkur'ani mun sha faɗa duk abin da kake nema na cikin alkur'ani babu wani abin da babu shi a cikin alkur'ani kuma kana neman kusanci zuwa ga Allah ka kama alkur'ani babu wani malamin da zai maka addu'a da wani abu wanda ya wuce alkur'ani babu shi ina ƙara faɗa babu shi ina ƙara faɗa na uku babu shi inda kawai wanda yake akwai shi kuma ya kawo shi in kana neman addu'a mutlaƙan kaman yankan wuka ayoyi ne aka zage su a cikin alkur'ani aka zazzabe amma ayoyi na alkur'ani in kana da tsarkin zuciya da tsarkin nufi da tsarkin wallahi ma kana karanta su yanzu da Allah zai yi maka sahabbai Allah kara musu yadda lokacin da sarki ba shi da lafiya sarki hira kara ni suka karanta masa ba sai suka karanta idan kai ƙarshen da maka fatiha alhamdu wala dhalin suka ce anya Allah zai karba kuwa kana cewa anya Allah zai karba kuwa to Allah ba zai karba ba Allah zai karba ba amma wallahi alhamdulillahi rabbil alamin kai ka wasu duk bukatun ka Allah zai biya maka balantana ka hada da arrahmanir rahim bare ka ce maliki yawmiddin bare ka kara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga wannan ayar إياك نعبد وإياك نستعين هذا سر وانا آير إياك نعبد وإياك نستعين sai mun zo wajen wannan tunan ka tsara da ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin wallahi ka shafa da niyya da kyau Allah zai biya maka bukata Allah ta wala qad atayna ka sab'an min al-masani wal qur'an wal qur'an al-azim to qur'ani yana da wasu abubuwa wanda malamai suka zabe eh wanda in aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza sai su zama kaza kuma za a samu kaza amma yanzu zaka je kana zuwa don boka boka kazani wannan dabo dabo kazani ba jinka duk abin goro shi ma kayan sufurin sufurin hularsa a taku ne kamar wanda ya shekara biyar bai wanka ba kuma wai a wajensa kake neman sa'a da neman mustajaba na addu'a baka ji manzon Allah ya karantar da mu inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa Allah mai tsarki mai Allah mai girma mai tsarki ne ba baya karban aiki sai mai tsarki manzon Allah mai tsafta ne manzon Allah dan gaye ne yana son tsafta Jibrilu da kansa in zai zo dan manzon Allah kullun yana siffantuwa da wani sahabi dan gaye mai suna da hayatul qalbi sai ya siffantu da irin kayansa yana zuwa da fararen kaya gashin sa yana shalqi yana kyalkyali yana walqiya yana kanshi kenan addini gaye yake so addini ba kazanta yake so ba in kana sana'a da wani tufafi in za ka yi sallah ka cire wannan tufafin ka sa kayan da za ka gaida Allah da shi domin shi Allah mai girma mai tsarki ne إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين amma sai zan mu dukkan mun kaza kaza kaza mutum dan kasuwa basarake dan siyasa mai wani babban makami ka dan shale inda ba haka ba in aka gaya maka inda yake zuwa sai ka tausaya masa ya zama abun tausayi wani wajen kuma in sai yayi kwana 40 ba shi da sallah dan manzon Allah ta man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad duk wanda yaje don boka ko mai bugun kasa mai dabo dabo yana bugun kasa ana ganin hannunsa da kasa yana buga maka kaza kaza kaza kuma ka gaskata abin da ya faɗa to kai da ka je wajen sa ka ƙaryata abin da manzon Allah ya zo da shi in mutum ya ƙaryata manzon Allah me sunansa me sunansa ban ji ba sunansa kafiri original shi ma wanda yake kafir ne to kenan dole mu kiyaye mu san suwaye za mu yi mu'amala da su suwaye za mu tambaya kuma na addu'o'i na akai Allah ka sa da muna ganewa sai Allah sai
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ubangiji subhanahu wata'ala yake wa zukur ka tuna mana ya kai manzona Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idh yamkuru bika alladhina kafaru yayin da waɗanda suka kafirce mana suke ƙulla maka makirci iri iri shi ya kulla makirci a kanka wannan aya ta sauka ne lokacin da su abu jahal da su asi dan wa'il da su abul ashad abul muktari abul mu'idi da sauransu suka taru a darin nadawa wani gida ne gidan miti in za a taru a yi magana akan musulunci da musulmai akan manzon Allah a wannan gidan ake taruwa suka taru suka ce ya za mu yi da wannan yaron da yake raba tsakanin ɗa da mahaifi yake raba tsakanin zumunci wanda ya zo mana da abin da bamu san shi ba za su fara mitin ɗin sai suka ji ana ƙwanƙwasa ƙofa suka ji ana ƙwanƙwasa ƙofa sai suka wani tsoho ne mai kyakkyawar siffa sai ya shigo da suka buɗe suka ce kai kuma daga ina kake sai ce ni ai daga najar da nake ni na zo ne daga najar an gane ko in kun duba ibn jarid da ada'u suka ce sami'atu ubayd bin umair yaqul ubayd dan umair yana cewa lamma atamiru bin nabiy sallallahu alaihi wa sallam yayin da suka zauna suka kulla mitin suka yi shawara akan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yuthbituhu aw yaqtuluhu aw yukhrijuhu qala lahu ammuhu abu talib hal tadari ma tamiru bik shin ka san abin da suke shawara a kanka kuwa sai ya shiru bai gaya masa yace ka san abin da mutanen nan zaman da suke a darun na dawa a kan kuwa ka san dan ne suke wannan mitin din budar bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace yuriduna an yasjuni yuriduna an yasju an yasjununi aw yaqtuluni aw yaqtulu bi aw yukhrij aw yukhrijuni fa qala man akhbaraka bi hadha yace waya baka wannan labari babbansa ne ke tambayar da shi ne ke kasan abin da mutanen da suke kulla a kanka sai bai gaya masa kullalle ne da ake a kansa ba manzo Allah sai ya gaya masa in ah za su tsare ni ne ah za su kashe ni ne oh wato za su kore ni ko bisa ikon Allah wa gaya maka wannan labari yana mamaki haka abin akwai abin mamaki Allah sai ce rabbi ubangiji na ne bani labari Allah budan bakin sai ce ni'imar rabbu madalla da wannan ubangiji naka ya san Allah rayayyen sarki ya ce madalla da wannan ubangiji naka ya ce ikon Allah ya ce Allah ne baka labari to shine sai Abu Ja'far ibn Jarir ya ci gaba da dogon bayani in kun duba tafsirin na Ibn Kathir ya bai mu tafsirin irin wannan maganar da muka faɗa to shi wannan dattijo sai ya shiga bayan sun ce masa daga ina kake yace min najdin ya zo ya shiga abdullahi dan abbas ne sai suka bude masa kofa sai ya shiga bayan ya shiga sai suka ce ba mu taba ganin ka ba da mun san kai dan maka ne ba za ka shiga cikin wannan zaman namu ba an gane ko bayan sun zazzauna sai ce menene shawarar ku sai suka ce muna tattaunawa ne akan lamarin wannan mutumin da ya zo yana cewa shi annabi mu ba mu yarda shi annabi ba ne shi kenan sai ta to kowa ya kawo ra'ayinsa shine sai suka fara kawo ra'ayi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza shine nassin qur'ani Allah yake cewa idh yamkuru bikal ladina kafaru yayin da suke kulla makirci akan ka waɗannan da suka kafirce mana inna na farko suna cewa li yuthbituka ko dai abin da za su shine su tsare ka su daure ka a cikin wani daki a hana ka dita yunwa da kishirwa da maka katutu har ka mutu wanda ya kawo wannan shawara malamai suka ce shine abul bukhtari wannan tsoho sai ce kai haza laysa bi ra'ayi wannan ai ba ra'ayi bane ai wannan ba shawara bace wallahi ne bana ganin wannan ra'ayinka wannan shawara ba ai mutum ne mai masoya da yawa sai zo sai su fasal aikin ko sai su fasal da shi kuma in yaje yana da ya iya magana da yake musu ya iya magana dukkan su eh eh haka ne kuma iya magana kaga ba hankali ke tunda kun yi da ya iya magana to ku tsaya ku saurari magana ta kamar shikenan sai suka ce sai ce wannan ba shawara ba ce to na biyu au ya qatuluka malamai suka ce shine zai zo a ƙarshe ce sai yace au yukhrijuk ni ina ba da shawara ko su fitar da kai daga cikin garin Allah ne yake ba manzon Allah labarin abin da mitin da ake wannan mitin ne Allah yake ba manzon Allah labari au yukhrijuk ko kuma su fitar da kai daga cikin garin Makka gabaki daya wanda ya kawo wannan shawara shine Hushamu dan Amr yace ni ina ganin a daure shi a daure shi akan jaki kawai a tura shi kawai ya bar garin maka sai tsohon nadir sai ya ce wannan ba shawara ba ce wannan ba ra'ayi ba ne ai idan ya fita yana da magoya baya da yawa wannan mutum za su kunce shi kuma ya samu magoya baya da yawa ya zo ya yaƙi ku karkace ku wannan ya kawo shawara a ce ba haka ba wannan ya kawo shawara a ce ba haka ba daga can sai abu jahal sai tashi ya ce ni ina da shawara ya kalli wannan ya kalli wannan kasan shawarar mugunta ita daban take ta yi sun ma a basa wa basa sannan kuma a sun ma a dabara sannan ba ta kaba sannan sai a bada ita ko gobe haka ne ka kula in za mu da shawara ta mugunta sai an dan bata rai an dan tsare gida haka an dan mutsa gashi sannan sai a yi magana sai ya ce abin da za a yi tun da larabawa suna da ƙabilu saba'in da biyu to a ji a nemi kowace ƙabila a samu shaban wasiɗan na hadan a samu yaro saurayi tsakatsaki mai dantse mai ƙarfi shi za a kira mutum saba'in da biyu a cikin kowace ƙabila an gane ko in an kira su je su masa kisan mutum guda ɗaya in aka masa kisan mutum guda ɗaya bani hakim ba za su iya yaƙi da dukkan ƙabilun larabawan nan sai dai su nemi diya kuma wannan diya a wajen ma'aikata sauƙi ne da kuɗin raƙumin ɗari wani abu ne mu a wajen wani jam sai da ta yi da yana fal fal fal fal wannan shawara ta yi yaro shawara ga ta yi daga nan aka samu sunnar tafi kenan ya din daga ana tafi to daga nan jado aka samu amma duk wajen alkhairi zan karatu kabbara ake yawa in aka yi karatu aka yi karatu aka faɗi tarihin manzon Allah Allahu akbar wannan karatu kenan amma ka ji an yi wani abu a miskilafu hin wannan ainihin wanda sunan ta shedan ne Allah ya gafarta mana an gane ku yake wannan shawara ta yi to tun da za an yi ittifaqi shikenan sai aka tashi a miki akan yanzu za a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba manzon Allah dan maka ne iyayensa ƴan maka ne kuma su ne manya a garin makka kuma su ne madaukaka masu arziki a garin makka sannan an san halinsa tun yana ɗan ƙarami manzon Allah mai gaskiya ne manzon Allah mai amana ne manzon Allah mai kunya ne manzon Allah mai tawabu'u ne manzon Allah mai kaskantar da kai duk kyawawan makariman akala ya tabbata a wajen manzon Allah tun yana ƙarami manzon Allah bai taɓa musu da kowa ba bai taɓa faɗa da kowa ba kai har wawa irin na yara ana cin abinci manzon Allah bai taɓa yi sallallahu alaihi wasallam kai an dina ce masa Muhammad al'amin ake ce masa saboda amintuwarsa da mutane in kana son koman ka kai ko magana kake so ta sirri ka yi da mutum a ɓoye ta sai tashin alƙiyama sai manzan Allah ka je ka yi magana duk duniya ba mai ji sai manzan Allah za ka zuwa gaya ana samun irin wa'annan mutanen har gobe amma ka je ka gaya mutum sirrinka kada tashi yawwa haka ne wani ta zuwa ya je zu ya zuwa ne ban nan yanzu bi kamun kaza kaza amma sirrin ya fara ya kowa haka to idan sirri yake ka ce amana ta to wallahi manzon Allah duk fadin duniya ba wanda ya kai manzon Allah amana duniya kaf ba garin Makka ba sun san haka amma da manzon Allah ke shi annabi ne ga karshen sa mitin ake ya za a yi da shi karshe aka ji aka ji shi jinin manzon Allah yau ake nemo shikenan Allah yau manzon Allah wahaye ta masa kai hijira ka bar garin Madina a cikin wannan daren ya Rasulullah na'am kai eh kai hijira ka bar garin Makka ka koma garin Madina kai hijira ka bar garin Makka ka koma garin Madina an gane ko manzon Allah ya kira Sayyidina Ali ya kwanta akan shimfidar manzon Allah cikin dare sai ya fito wayannan kafirai sun zo sun taro a kofar gidansa gabaki daya suna leƙawa manzon Allah yana kwance ashe ba manzon Allah bane sai dina Ali ne manzon Allah ya fita yana karanta waje Allah min bayna aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aga taydahum fa hum la yusirun ko waje Allah min bayna aidihim suddan wa min khalfihim suddan fa aga taydahum fa hum la yusirun manzon Allah ya aje kasa yanzu ba musu Allah ya jima musu bacci gabaki dayan su wa'annan sadaqa babban sadauki in ya fito ƙananan sadauki bacci ne ke kwashe su babban sadauki in ya fito ƙananan sadauki sun waske ga baki daya ina fata an fahimta idan annabi ya fito kwarjininsa da haskensa kai baka isa ka daga kai ballanta na maka kalle shi ba yadda kai ta mangano a bayan ka a bayan gidan manzon Allah haka wani mai wa'azi ahlus sunna kai ta surutu a bayan gidansa in yana zuwa dole gaishe shi yadda ka ce akramakallahu akramakallahu a bayan irin su za ka yi ta kayya kayya kayya kayya kayya amma yana zuwa ta shi daga akramakallahu kana lafiya lafiya lafiya wallahi haka wannan daga Allah ne wallahu ya asimuka minan na ubangiji Allah tsara kare mu wanda Allah ya fita ya shiga ga ainihin shigansa wannan kogo kenan bayan ya shiga bayan ya shiga sai wa'annan suka farka sai suka buga kofar nan suka shuri shi na ali sai suka gaba manzan Allah ba ainihin Muhammad ya ce ban sani ba ya ce musu la'adari ni ban sani ba la'adari ina ya tafi wallahi ban sani ba shi kenan da suka fito sai suka sawun da manzan Allah ya bi sai suka bi wannan sawun har zuwa bakin kogo sun je har kan kogon sun hau kan kogon ya suka leƙa da suka leƙa suka ga suka dube-dube Allah bai ba su ikon leƙa cikin kogon ba ina kurciya ta yi saƙa shi ne mai alburda yake waƙa zannun hamaman wa zannun an kabuta ala khairil bariyati lam tansud wa lam tahumi abin da ya faɗa kenan gizo gizo Allah ya turo shi ya saƙa nan da na kankace ni an rufe gidan kurciya ta zo sai koi kankace ni a wannan ikon Allah ya wannan mu'jiza ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duka suka ce aida mutum ya shiga nan aida gizo gizo da bai kaza duka wannan wuqaya ke wuqayatul lahi kenan in Allah ya tsare ka duk duniya ba wanda zai ce zai ma wani illa Allah ka tsara kare mu gaba ki shi kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ciki shi da abokinsa shi ne sai da abubakar siddiq lokacin sai na ba kuka yake yi yana ya ga tabbas yana toshe duk wani rami da ya gani har manzo Allah ya ce masa la tahzan la tahzan kada ka yi bakin ciki kada ka damu yana ce masa me kake tsammani ne da mutane guda biyu wanda na uku su shine Allah idhu ma fil gari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana Allah sai ya fa anzalallahu sakinatahu alayhi an duka wannan daga wajen waye daga Allah ne shikenan wannan kafirai suka juya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya kama hanyar garin Madina an gane ko to da dogon dai bayanai akan wannan aya mai albarka sannan sai ce au ya qatluka au yukhrijuk ko su fitar da kai daga garin Makka Allah ce wa yamkuruna wa yamkurullah wa yamkuruna suna kulla maka makirci iri iri ya kai manzona Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yamkurullah Allah kuma yana rama wannan makirci da suke maka wallahu khairul makirin domin kuwa Allah shine kiyayen mai iya kulla makirci duk wani mai kulla makirci Allah ya fi shi iya kulla makirci ku gama kulla makircin ku Allah zai warware shi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin wa makaru makaran kubba ubangiji Allah ka kare mu gaba ki daya za mu tsaya kan wannan gabar aya ta bile ne lokaci insha Allah sai gobe sai mu ci gaba da yardar ubangiji alhamdulillah ala zalika amin ya rabbal alamin نعم عليه السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جماعة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم abin da muka karanta daidai cikin karatu ko an masa fatawa Allah ka ba mu ladansa kuskure da muka yi cikin karatu ko an masa fatawa Allah ka yi mana gafara Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد ربنا وعاتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب جماعة كما رد مكتابة نيوانا الدعاء الله كتب أمالا برحمة الله كتب أندك إياه مسابر كشوى لأهر كشوى الله كما تغافر الله الله كيوى دكا يوم مغافرة mu kuma Allah ka sa mu da imani Allah mu gafir lahum warham warhamna ba'da ya arhamar rahimin mai tawassuli mukan da ayatul kursi kamar yadda muka saba duka bukatun mu na alkhairi ubangiji Allah ka biya mana wasu kuma addu'o'i Allah ka amsa mana Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ya Allah ba sai baka wanda makanta Allah ka saka musu da alkhairi marasa lafiyar mu Allah ka ba mu lafiya na gida da na asibiti da masu sauki a da tsaye ga baki ɗaya mu Allah ka ƙara mana lafiya ya Allah ka ma mu lafiya matafiyan mu Allah ka kai su lafiya ka damar da su lafiya ya Allah ƴan matan mu da zaurawan mu Allah ka ba su abokan aure na kirki tuzuran mu da samarin mu Allah ka ba su abokan aure na kirki mata masu jira biyu Allah ka sauke su lafiya masu neman junan Allah ka ba mu ƴaƴa salihai na gari masu albarka ubangiji Allah ka gyara halayen mu Allah ka saukar da albarka a cikin wannan ƙasa ta mu ta Najeriya ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan gari mai albarka da wannan jiha mai albarka da wannan ƙasa mai albarka ya ubangiji Allah ka tabbatar da imanin mu akan tafarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya Allah bukatun mu suna da yawa kai mu sanin bukatun mu na alkhairori daban-daban ya Allah yadda muka taro a nan Allah ka biya wani bukatun mu da alkhairi ya Allah ka mana albarka ga baki ɗaya mu kai iyalan mu albarka kai ƴaƴan mu albarka kai zuriyar mu albarka ya Allah kai dukkan mu albarka ya ubangiji wanda bai gane sunna ba Allah ka gane da shi sunna wanda ya gane sunna Allah ka tabbatar da daga daga mu akan sunna duk abin da muke yi na daidai Allah ka tabbatar da mu akan daidai ya Allah wanda muke da kuskure Allah ka yi mana kusakuran mu ya ubangiji ka dawo da mu kan daidai ya Allah gabaki ɗaya mun tawassuli mu kan da ayatul kursi shugabannin mu da sarakunan mu Allah ka kama hannayen su wajen yin adalci ga talakawan su ya Allah bismillahir rahmanir rahim الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير اللهم انصرنا جميعا بغير حساب ولا عقاب يا أرحم الراحمين أنت ولينا يا أرحم الراحمين فنعم المولى ونعم النصير يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وأهمنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون أجب دعاءنا يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين حسبنا الله ونعم الوكيل في الدارين برحمتك نستغيث والحمد لله رب العالمين